أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم منا cikin fasali mai suna fi man yasiu an yuttakhadha shaykhan fasalin da yake bayani cikin mutumin da ya inganta a riƙe shi a matsayin shehi da ma'ana shehin ɗariƙa murabbi ko murshidi to muna cikin sharuɗoɗi ga wanda ya cancanta ya zama murshid alhamisu sharaɗi na biyar an ya tanazzaha an malil muridina shi shehi ko murabbi ko murshidi ya dinga tsarkaka ga barin dukiyar muridai wala ya tsuma a fi sha'in mimma fi aidihim kar ya dinga kwaɗayi ko tsammani cikin wani abin da yake hannunsu ya kawar da kansa ga barin abin hannunsu ya tsarkaka shine ya tanazzaha daga annazaha ko annuzha amma lil muridina ga dukiyar muridai kar ya sa ido a cikin dukiyarsu kuma kar ya dinga kwaɗayi fi shay'in cikin wani abu mimma fi aidihim daga abin da yake hannunsu abin da suka kawo suka bashi hadiya ko kyauta fa lillahi alhamdu abin da ba a bashi ba kar ya sa ranka kuma kar ya nuna kwaɗayinsa a fili domin wannan shine zai kare mutuncinsa a wajensu asadisu sharadi na shida an ya kuna mu'tamiran bima ya amuru bihi ya kasance mai umartuwa da abin da yake umartar su da shi bi ma'ana yana aiki da abin da yake umartar su da shi in ya ce abu kaza mai kyau ne a yi to a fara gani shi yana ɗabbaƙawa a rayuwar muntahiyan kuma ya zama mai tikewa an ma yanha anhu gabarin abin da yake hani a gare shi in yace abu kaza ba kyau kar ku yi to kar a ganshi yana aikata wannan abu ya fi kowa gudu da hannuwa gabarin aikata wannan abu hatta yu'assira kalamuhu fin nufusi hatta yu'assira kalamuhu fin nufusi har yanda zancensa zai yi tasiri a cikin zukatan muridai nan gaban yace abu kaza ba kyau su bari amma da ya yi hani kuma yana aikatawa ko ya ce a yi shi ba ya yi kaga nan gaba maganarsa ba za ta yi tasiri a zuciyarsu ba abinda in yi umarni ma shi ma ba yi yake ba yana dora mana ne kawai shi ba yi yake ba ko kuma in ya ce a bari shi ba bari yake ba to in ya in ya aikata abin da ya umarni da shi suka gani daga wajensa ya yi hani ga wani mummunan aiki suka gani shi ma baya yi to wannan shi nan gaba abin da ya faɗa ya yi tasiri a cikin zukatansu asabi sharaɗi na bakwai Allah yi jalisa muradi muridihi kada ya dinga zaunawa da muridansa illa ƙadar alhadar su sai gwargwadon bukata bukata da ta zama dole sai an zauna tare kamar abu ne shafi karantarwa zai karantar da su kaga dole a zauna tare ko jam'in zikiri ko jam'in wazifa alal misali ko kuma za a ci abinci tare ko wani abu ya taso na addu'a za a zo a yi saukar alkur'ani ko za a yi wani adabi na wata addu'a to wannan kaga bukata ce ta taso wanda dole sai an zauna tare amma in ba irin wannan ba kare dinga zama da su kawai zaman hira a dinga labari ana dariya sai su yana shi kuma maganar nan gaba ba za ta yi tasiri ba kuma a cikin zantuttukan dole zai iya yin kuskure kaga wani zai ce ai shai yayi ƙarya ko ya faɗa ba daidai ba kuma duk mai ga wannan zama tare to ya dinga kiyayewa gabanin zama da su illa qadar alhaja sai gwargwadon bukata wa an yazkura lahum tarafan ne fa ko menene to in dai du sai dai zama durukan wannan hanyoyi kenan tarafan ne wannan ɗa'un ɗin asar ce ya zama fata ba rufu abu wa an ya zukura lahum ɗarafan mina ɗariƙa kuma ya dinga ambata musu wani yanki na fiƙihun ɗariƙa kar a zauna haka kawai a zawuya ba tare da an san ma'anar ɗariƙar ba ba tare da an san fiƙihunta ba ba tare da an san sharaɗoɗin wazifa da lazimi da zikirin juma'a ba ya ware wani lokaci kamar irin karatunmu na yanzu da muka ware bayan wazifa ya dinga ambata musu wani ɓangare na abin da ya shafi hukunce-hukuncen ɗariƙa wasu shari'a da abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a sai mala ya ce kamu ɗala'ati kitabi na haza kamar leƙawa wannan littafi namu sai ya yi lamba littafin shine kitabu talwirul kulubi fi mu'amalati allamil guyubi a cikinsa ne ya ciro wannan fasalin ya raba shi ya yi ilhaƙinsa a wannan littafi na munetul muridi wannan duk abin da muke karanta har zuwa ƙarshe fasali ɗaya ne daga cikin fasalolin littafin tanwirul kulubi haskaka zukata fi mu'amalati allamil guyubi cikin yin mu'amala da ubangiji masanin gaibi shine sunan littafin tanwirul qulub fi mu'amalati allamil guyub to sai ya ciro fasali saboda muhimmancin sa a zamantakewan shehi da muridansa sai ya kawo shi yayin ilhakin sa a ƙarshen wannan littafi na munetul muridi shine karkaji ya ce fi kitabi na haza ka dauka yana nufin littafin munatul muridi wanda a dalilinsa ne da muka gama muka shiga ilhaƙin da aka kawo a ƙarshensa yana koma ga asalin littafin tanwirul qulubi fi mu'amalati allamil ghuyub yace kamar ya dinga tsinkayo da su yana karanta musu wani fasali ko wani hukunci na wannan littafi na mai suna tanwirul qulubi fi mu'amalati allamil ghuyub kuma ba sai shi ba ko irin su littafin manahilu ahli rashadi na shewa a teku ko irin su ya kusatul farida da muka karanta ko munatul muridi da sauran da tattafan fikihun dariƙa da muka karanta liyatadahharu min alwasil kadarati domin su tsarkaka daga daudan nan ta waswasi wali abdullah kuma su bauta wa Allah bi sahihin ibadati da ingantacciyar ibada wanda ba jahilci ko kulakulai a cikinta. A samiru sharaɗi na takwas, an ya kuna kalamuhu safiyan min shawa'ibil hawa, zancen shehi ko murshidi ko murabbi, zancensa ya kasance ya tsarkaka daga burbushin son zuciya, min shawa'ibil hawa daga burbushin son zuciya. Duk abin da zai fito to kada ya nuna son kai ko son ransa. ya zama babu son zuciya a cikin duk maganar da yake gaya musu wal hazali da kuma suruli shine sharholiya ko zancen banza innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl al hazl zantar da bai da wani amfani a rayuwar duniya ko a rayuwar lahira wa ma la yu'na da abin da bai da wata ma'ana kada ya dinga fitowa daga bakinsa at-tasi'u sharadi na tara an yusamiha fi haqqi nafsihi ya dinga yin rangwame cikin haƙƙin kansa in aka tauye wani haƙƙi nasa ko ba a girmama shi ba a wani guri ko aka masa su'ul adabi ko kuma a wani abunsa ne na kuɗi ko na wani abun amfani aka cinye in dai haƙƙinsa ne ba haƙƙin Allah da manzansa aka taɓa ba to ya dinga yin musamaha shine rangwame fala yakuna mutawaqqi'an ko kada ya zamanto mai neman ta'azimahu a dinga girmama shi wa tauqirahu a dinga kambama shi ba shi zai nemi a girmama shi ba a'a halayensa kyawawa da kyakkyawar mu'amalarsa da su shine zai jawo su girmama shi wala yukallifahum fi haqqihi ma la yudiqun kuma kar ya kallafa musu abin da ba za su samu iko ba cikin haƙƙinsa ka gane ai ko ya sa su wani gini ko wani aikin ƙarfi ko ɗaukar abu mai nauyi wanda ba za su iya ba don ganin cewa suna masa biyayya duk abin da ya sa su suna yi ko kuma ya shato wani wuri ya ce ku zo a karanta miliyan kaza ko ya ce a yi saukar ƙul'ani dubu kaza abin da ya san ba za su iya ba to kar ya fara ɗora musu irin wannan aiki takalifin da ma la yufiquna fi haƙƙi cikin haƙƙinsa amma haƙƙin Allah ne dama shi Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk wani abu da Allah ya dola bawansa abin da zai iya to tunda ubangijin da ya halicce su ma bai dola musu ma la yufiquna ba fi haƙƙi cikin haƙƙinsa to kai kar ka dola musu abin da ba za su iya ba wala yurattibu alaihim min al'amali kuma kar ya tsara musu wasu ayyuka ko da na ibada ne ma ya samu abin da za su kosa wanda ko da yanzu za su iya gobe za su iya jibu za su iya ba za su iya dawwama a kai suna yin ba dole wata ran za su kosa to tun farko kada ya tsora musu an aka ce tartibi abin da aka tsala shi kullum za a yi ka gane ai yawa ko ya kawo wani wani wuri ya ce kullum sai an tare an yi ko ya kawo wata saukar qur'ani da za a dinga yin ta ko da yamma ko da safe ko da dare kullum ne sai an yi a'a wannan akwai kosawa a cikin la yas'amul insanu min du'a'il khair daga as'ama kosawa to kar ya tsala musu wani aiki na yau da gobe wanda har za su kosa tun ana zuwa mutum arba'in ko hamsin har ya dawo a dawo mutum ashirin a dawo mutum goma har ya zama wata ran sai shi da mutum ɗaya biyu za su wala yi kusura ma'ahum al'imbisada kuma kada yawaita musu shimfidar fuska ya zama kullum ha ha haya haya ana ana ana yawan dariya da raha wal iqbada da kuma damkewa kada dinga murtuke fuska ko yaushe ka gane ai al-indisad daga al-basd ne wal qabd aka samu al-indisad da al-inqibad wala yudayqa alaihim kada dinga kuntata musu kullat tadiki dukkan kuntatawa kada zama mai kuntatawa ko yaushe al'ashiru sharadi na goma izara min ahadul muridina idan ya gano wani hali daga ɗaya daga cikin muridai ya ga cewa anna kasaratul mudalasati yawan zama da shi wal musahabati da yawan abokantuwa da shi ma'ahu tare da shi tuzilu min qalbihi azamatahu za ta gusar da ganin girmansa a zuciyar wannan muridi ganin girman shehi in ya ga kasarata almudalasa wal musahabati ma'ahu yawan zama da shi da abokantuwa da shi za ta gusar da ganin girman samin kalbi daga zuciyar muridin wa haibata za ta gusar da ganin kwaljinin wannan shayin a zuciyar muridin to amarahu ya umarci wannan muridin shi kadai an ya jilisa ya dinga zauna bi kalwatin shi kadai kada ya dinga shigowa cikinsu la ya kunu ba'idan jiddan amma fa kar ya zama yayi nesa kwarai wala qariban kuma kar ya zama kusa kwarai bal ya kunu baina baina hausawa sun san baina baina yawa ya kasance baina baina dai bi ma'ana bainal qurbi wal bu'di kenan kar ya yi nesa da shi gaba ɗaya yadda ba zai san me yake yi ba ba zai san wanne hali yake ciki ba zai san wanne ɗabi'u yake ciki ba kar wasu masu mummuna aƙida su janye masa shi kar kuma ya jawo shi kusa sosai yadda zai rena shi kaga shi ne kusar da ganin girmansa da haiba ɗin shi ne reni zai shigo in kusanci ya yawa ya ga alamar zai rena shi to ya ɗan yi nesa da shi amma kada tura shi gaba ɗaya kuma ya masa turin mutuwa yadda wani zai ɗauke shi kuma ya yi gaba da shi yawwa gefe kaɗaituwa ba koyaushe kuke zama tare ba amma kana iya hango shi yana iya hango ka ya zama baina baina alhadi ashara sharaɗi na goma sha ɗaya iza alima anna hurmatahu saqalan min qalbi muridin to duk lokacin da ya gano cewa alfarmarsa shi shehi saqalat ta faɗi min kalbi muridin a zuciyar wani muridi ya ga dai yanzu wani dai yanzu baya ganin wata alfarma ta ya gama rena ni gaba daya baya gani na a matsayin shehinsa ko murabbinsa ko murshidinsa alfarma ta riga ta kaddar ta faɗi da a zuciyar wannan muridi to fa aiki ya samu shi wannan shehi bayan bayi lahu yana kamata ga wannan shehi an ya hu ya juyar da shi amma birinkin da tausasawa juyarwa ta rabuwa fa ya yi nesa da shi amma ta hanyar hikima kar ya gane cewa ka kole shi ne ko ka kyamace shi fa inna domin wannan muridi a yanzu min akbarin a'ada yana da sai mafi girman abokan gaba in ka kole shi ya gane kin ne to zai je ya maka kazafi ya ce wani ai luwaɗi yake yi da muridansa kuma an san shi da kai kuma aka ga kun rabu mutane za su gasa ta su ce abin da ya faɗa gaskiya ne domin ya zauna da kai ba abin da bai sani naka ba ko ya je ya ce kai mazinaci ne ko ya je ya ce damfara kake duk suna yi ana samun irin wannan sharin daga wajen muridin ko ya ce kai dan damfara ne ko ya ce kai bakin jahili ne ba abin da ka sani in ka tara su sai tatsuniya kai kake musu duka ana samun wannan to kaga wannan maganarsa kuma za ta yi tasiri ba a wajen magauta ba har a wajen masoya ma zai jefa musu shakku game da kai a cikin zuciya to amma in kana da hikima ba bi unfin ba bi rifkin kar ya juyar da shi bi unfin da anantawa a bi rifkin da tausasawa kuma sannan bayan kasafin da zai maka zai iya zuge sauran muridan wanda za suke dan ganin alfarmar taka su ma duk su rena ka kai baka sani ba ta karkashin kasa din ya gama bata maka muridai da almajirai to kuma gaba ɗaya za su zama abokanan gabanka to in har ka gano wannan tun da wuri za a lima anna hurmata saqalar min qalbi muridin in ya gano alfarmasa ta riga ta faɗi a zuciyar wannan muridi to fa yan bagi lahu an yasrifa ya juyar da shi bi rizqin amma da tausasawa cikin hikima ka nuna masa to ai kai yanzu kai ma ai ka zama mutumin kanka yanzu yau kai ma zaka iya zuwa ka kafa zawiyar ka yi ba da in ka gano shi ma girman yake so yana so ya shata ne ka to tun kafin ya bata ka a wajen mutane ya bata ma muridai to ka tula masa girman yawwa yawwa ka je kai ma ka koma yanzu ai kana da hali kai ma yanzu da zaka je ka gima masallacin ka da zawuyar ka ka tara muridan ka shikenan kaga sai dinga ganin kun zama daidai da shi shi ma zama abokin ka shikenan ka yage shi ka huta in kuma haka bai yi ba to ko da addu'a yi ko kurciya ne kamar kurciya a to in ba haka ba zai zanne maka bala'i bayin na min akabarin a ada'ir ta daga wani girma abokan gaba ba fa kananan ba ba ba ma matsakaitan ba wannan sharin da zai ba zai bata ka ba wanda kuma ba za ka yi wanke kanka ba karanta har ka mutu da wannan taban fa inna min akabarin al'ada to alhamdulillah sai a sani ashara ba alhamdulillah